بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل وسنن الصلاة ثمانية عشر الأولى قراءة سورة أو ما يكون مقامها بعد الفاتحة في الصبح والجمعة والأوليين لغيرهما من فرائض من فرائض الأعيان
فصل rabewa baina ma mabba wa ma yati insha Allah wanda zai yi mana bayani dangane da sunnoli na sallah malam yace wa sunanus salati 18 sunnatan sunnoni na sallah abubuwan da aka sunnanta aikata su a cikin sallah guda goma sha takwas ne abubuwa guda goma sha takwas ne wanda aka sunanta aikata su a cikin sallah al'ula sunna ta farko qira'atu suratin wato karanta sura wanda take cikakkiya bayan mai karatu bayan mai sallah ya gama karatun fatiha ya karanta sura cikakkiya suratul shamsi suratul alaqi suratul layl suratul sabbi da sauran surori wanda dai wato mai sallah yake karantawa to karanta sura cikakkiya wannan sunna ne au ma ya kumu makamaha ko kuma abin da yake tsayawa a matsayi na karatun sura abin da yake tsayawa matsayi na karatun sura shine mutum ya karanta waɗansu ayoyi a cikin wata sura daga cikin surori na alkur'ani ba da fatihati bayan ya karanta fatiha fi subhi a cikin sallar asubahi wal jumu'ati da kuma sallar jumu'a wal ulayayn min ghairihima da kuma rakawoyi guda biyu na farko na watar sallar asubahi da sallar jumu'a rakawoyi guda biyu na farko na sallar azhur da rakawoyi guda biyu na farko na sallar la'asar da raka'o'i guda biyu na farko na sallar magariba da raka'o'i guda biyu na farko na sallar isha'i wato wannan karatun sura a waɗannan raka'o'in guda biyu na farko dukkaninsu sunna ne idan mutum ya bar su akan kuskure ko akan mantuwa wato zai iya aikata wato zai iya yin sujada kabli saboda ta gyara mai wannan karatu na sura da ya bari min fara'idul a'yani daga cikin farulloli waɗanda suke na wajibi akan bayin Allah musulmi idan aka ce al'ayal farilla wanda take ta aini wanda take kama kowa da kowa daga cikin musulmai masu hankali ba da gai wanda wani baya sabkewa wani wanda idan wani musulmi ya aikata baya sabkewa dan uwan shi musulmi akwai furudul kifaya farilla wanda suke na kifaya farloli waɗanda suke na kifaya to amma fara'idul a'yan su ne farloli waɗanda suke na kan kowa da kowa daga cikin balagai musulmi masu hankali na'am الثانية القيام لذلك athaniyatu sunna ta biyu daga cikin sunnoni na sallah alqiyamu lidhalika tsayuwa saboda karanta wannan sura cikakkiya ko karanta abin da yake tsayawa a matsayin karatun sura karanta aya guda ɗaya ko aya biyu ko sama da waɗannan ayoyin daga cikin wata sura ta alkur'ani na'am الثالثة الجهار في الأولين من المغرب والعشاء وجملة الصبح والشفع والوتر والجمعة والعيدين ونوافل الليل والاستسقاء الثالثة سنة تقول daga cikin sunnoni na sallah aljaharu fil ulayaini bayyana karatu a cikin raka'o'i guda biyu na farko min al-maghribi na sallar magriba wato mai salla ta magriba ya bayyana karatu a raka'a ta farko da raka'a ta biyu wannan sunna ne wal isha'i da kuma raka'o'i guda biyu na farko na sallar isha'i mutum ya bayyana karatu a cikin su ya bayyana karatun fatiha da karatun sura wannan shi ma sunna ne wa jumlatin subihi da kuma dukkan raka'o'i guda biyu na sallar asubahi wato shi ma bayyana karatu a ciki wannan musta'a sunna ne wa shaf'i wal witr sannan kuma yana daga cikin sunnoni na sallah wato bayyana karatu a cikin raka'o'i guda biyu na shafa'i da mutum zai yi bayan ya gama sallar asubahi wal witri da kuma bayyana karatu da zai yi a cikin shafa'i a cikin witri to amma wannan mala a cikin sharhi yace hadha da'ifun wal madhhabu nadbuhu fihima wato wannan magana ce wanda tana da kai rauni magana wanda cike sananniya a mazhabar malikiya mustahabi ne bayyana karatu a cikin shafa'i da kuma wutiri mustahabi ne ba wai sunna bane girmansa bai kai matsayin sunna ba ai innal jahara mandubun fi shafi'i wal wutiri walaysa sunnatan fahuma kama afadahu musannifihima ko kama afadahu musannif wato yace bayyana karatu mustahabi ne a cikin shafa'i da wutiri walaisa sunnatan wato bayyana karatun ba sunna bane fihi ma a cikin wato rakawoyi guda uku da mutum zai yi raka'a ta biyu ta shafa'i da kuma raka'a ta uku wato ta wutiri waɗannan rakawoyi guda biyu na shafa'i da raka'a ta uku ta wutiri wannan dukkaninsu mustahabi ne bayyana karatu a cikinsu wal jumu'ati da kuma raka'o'i guda biyu na sallar asubahi ka cokam ɗin sallar asubahi wannan shi ma sunna ne bayyana karatu a cikin shi wal idaini hakanan kuma yana daga cikin mustahabbai na sallah bayyana karatu a cikin raka'o'i guda biyu na sallar idi wa nawafilil laili wal istisqa'i da kuma nafilfili na dare da bawan Allah musulmi zai yi sallar dare qiyamul laili idan mutum zai yana daga cikin mustahabbai ya bayyana karatu a cikin shi amma in ya zamanto ya ƙi bayyana karatu a ciki saboda wani dalili daga cikin dalilai ko yana sallah ne a cikin jama'a a ɗakin kwanansu na tarin mu kwana idan ya ce zai bayyana karatu akwai wanda daga ya ji kukus kukus ma yake tashi barantana ya ji babban karatu ta dalilin haka ya asirce karatu wannan ba za a ce ba ya bar mustahabbi ba za a ce ba ya aikata wani abu mai laifi ya bar mustahabbi ne shine yace wal istisqa da kuma wato yin sallah ta wato da kuma bayyana karatu a cikin raka'o'i guda biyu na salatu da istisqa'i wato wannan shi ma wato sunna a mustahabi shi yasa da ya zano su cikin mustahabbai malam a cikin wannan yace al mazhabu an nadbu fi zalika kal witri na malam da Allah bare mu asa da sallah muna karatu ka dangana na'am na'am الرابعة الإصرار فيما على ذلك وسر ما لا يسمع بأذن والجهام ضده
الرابعة سنة تقول لك تكن سنوني نسلا الإصرار فيما على ذلك أسرتي وكراتو yin karatu a asirce fi ma a da zalika cikin abin da yake wani wannan ne zamanto in mutum zai yi karatu a cikin sallar azur wannan sunna ne ya asirce karatu a ciki duka gabaki daya haka sallar la'asar sunna ne ya asirce karatu duka gabaki daya a raka'a ta uku ta magariba sunna ne ya asirce karatu a raka'a ta uku da ta hudu ta isha'i sunna ne ya asirce karatu haka dukkan salatun nahar nafilfili da mutum zai yi da rana salatun duha ne nafila ce wanda zai yi kafin azhur da bayan azhur da kafin la'asar wannan duka mustahabi ne a asirce karatu a cikinsu na'am wasirru ma la yusma'u bi uzunin yace to abin da ake nufi da asirru wato asircewa karatu shine ma la yusma'u bi uzunin abin da ba a ji da kunne abin da idan ya zamanto mutum yana yi da kunnen ka dai ba za ka ji shi ba sai dai ka dinga jin kuskus din amma ba za ka ji abin da yake karantawa ba wannan shine abin da ake nufi da asiru wal jaharu diddu amma al jahar bayyana karatu shi kuma shine didduhu kishiyar asircewa karatu shine ma yusma'u bi uzunin abin da ake jin sa da kunni na'am
tambihun لو قرأ سرا في محل الجهر أو جهر في محل السر عمدا أو سهوا للآية والآيتين لا شيء عليه tambihun faɗakarwa malam ya ce laukara a sirrin da a ce mai karatu mai sallah zai yi karatu a asirce fi mahallin jihari a gurin da ya kamata a ce an bayyana karatu a cikinsa au jiharan ko kuma ya yi karatu a bayyane fi mahallin sirri a gurin da ya dace a ce an asirce karatu ya yi karatun nan amdan da gangam ne zai karanta waɗansu ayoyi a bayyane da gangan a gurin da ya dace ya asirce ko kuma ya karanta waɗansu ayoyi da gangan a asirce a gurin da ake bayyana karatu au sahawun ko kuma akan rafkanuwa ne zai yi karatun wannan a bayyane ko a asirce ya karanta al'ayata aya guda ɗaya tal wal ayataini ko ayoyi guda biyu lashiya alaihi wannan babu komai a kan shi saboda haka abu qatada Allah ta'ala ya ji kansa da rahama Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya faɗa a cikin hadisi ingantacce wanda yana cikin Bukhari da Muslim kana annabi sallallahu alaihi wasallama ya karau fi rak'atayn al-ulayayn min al-dhuhri wal 'asri bi fatihatil kitabi wa suratayn a cikin wata wannan yace yusmi'una al-ayata ahyanan a wadansu lokuta yana jiyar da mu aya ɗaya ma ko aya biyu da haka babu laifi idan mutum a cikin sallar azuhur ya bayyana karatu aya ɗaya ya ce ihdinas siratal mustaqim kuma ya ci gaba da karatunsa ko yana cikin karatun sura yana karanta wallail idza yaghsha ce fa anzartukum naran talazza to wannan babu laifi ko ya ce fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa yawa ko ya karanta ayoyi guda biyu a bayyane wannan babu laifi a kan shi shine ce la shay'a alaihi babu komai a kan shi wanda yake ba wata sujada ba da za ta kama shi in bayyanawa ce yayi a gurin da ya kamata a ce ya asirce ko sujada kabli ta kama shi in asircewa ce a gurin da ya kamata a ce ya bayyana babu laifi na'am أما إذا قرأ أكثر من آيتين وتذكر قبل وضع يديه على ركبتيه أعاد أم القرآن وسورة
أما إذا قرأ أكثر من آيتين أما إذا يكرن تسمد آيوي قدابي وتذكر سيقوم يتنا قبل وضع يديه على ركبتيه كافين يقول هنا ينشي قدابي أكن قيوي ينسى to yanda zai a'ada ummar qur'ani wa surata to sai ya mai da karatun mahaifiyar alqur'ani ita ce fatiha da kuma karatun wannan sura idan ya zamanto a raka'o'i guda biyu ne na farko na sallar azhur ko la'asar ko magriba ko isha'i ko kuma a raka'o'in sallar asubahi ne na'am wa in tadhakkara
وإن تذكر بعد وضع يديه على ركبتيه لا يرجع لأن قد الركعة عند ابن القاسم برفع الرأس من الركوع إلا في مسائل منها هذه فإن قدها بوضع يديه على ركبتيه شيكا ce wa in ta zakara ba da wadu yadaihi ala rukubataihi idan ya zamanto ya tuna cewa ya karanta karatun fatiha ga baki daya a bayyana a raka'a ta farko ta sallar azuhur shi kuma a asirce ne ake yinsa amma kuma bai tuna ba sai ba da waƙi ya daihi ala rukubataihi bayan ya ɗora hannayen shi guda biyu akan gwiwoyinsa sai da ya ruku ma sai tuna ashe shi a zuhurce yake amma kuma gorogoron karatu yayi ya bayyana karatu a karatun fatiha ya bayyana karatu a karatun sura to yanzu wannan a wannan lokacin layar ji'u ba zai dawo ba yanzu kawai sujada zai taramfanuwa bayan ya gama sallar shi idan ya sallame sai ya sujada kawai sai ya sujada ba ne saboda wannan ƙari da yayi na bayyana karatu a gurin da ya dace a ce an asirci yanzu wannan sujada ba ne zai na ce don me yace li anna aqdar raka'ati inda ibn al-qasim wato saboda hakika kullar raka'a wajen abdurrahman dan qasim daya daga cikin manya-manyan malaman malikiya bi raf'in ra'si min ar-ruku' yana tabbata ne da zaran mutun ya dago kansa daga ruku'u illa fi masaila face dai a cikin waɗansu mas'aloli wanda Abdurrahman dan Qasim Allah ta'ala ya ji kansa da rahama baya kan wajen ra'ayi na fatawarsa cewa da zaran mutun ya dago kansa ne daga ruku'u sannan kuma raka'a ta kullu minaha hadhihi wato yana daga cikin mas'alolin da suke kullin raka'a yana tabbata ne da zaran mutum ya dora hannayen shi akan gwiwoyinsa kamar yadda ita ce fatawar al'imamu ashhab to shi ma abdurrahman dan kasim ya wafaka mishi a wannan gurin yace minha yana daga cikin mas'alolin da Abdulrahman dan Qasim ya saba wa fatawashi wanda take sananniya wajen kullun raka'a hadihi wannan mas'ala din wanda mutum ya bayyana karatu a gurin da ya dace a ce ya asirce sai bayan ya dora hannayen shi guda biyu akan gwiwoyinsa sai kuma ya tuna yanzu a wannan lokacin ba zai dawo ba saboda ruku'u farilla ne karatun fatiha farilla ne amma bayyana shi a gurin da ya dace a bayyana shi wannan sunna ne karatun sura sunna ne bayyana shi a gurin da ya dace a ce an bayyana shi sunna ne to yanzu tunda sunna ce ya bari ba zai dawo daga farilla ba ya aikata sunna yanzu daga farilla ba a dawowa daga farilla a aikata farilla sai dai tudu a aikata sunna sai dai in ya zama to farilla da farilla ce sai dai tudu amma ba za a dawo daga sunna ba daga farilla ba a ce a aikata sunna mun gane da kyau shine yace illa fi masaila face dai a cikin waɗansu mas'aloli na fiqhu wanda minha yana daga cikin mas'alolin da al-Imam Abdulrahman ibn al-Qasim ya saba wa fatawashi هذه wannan mas'ala din fa inna aqdaha hakika kullun raka'a shi ma a fatawashi a irin wannan gurin yana tabbata ne bi wad'i yadayhi ala rukubatayhi da zaran ya dora hannayensa akan gwiwoyinsa yana dora hannayensa akan gwiwoyinsa inda ya tafi ya ruku shikenan raka'a ta kudu yanzu sai dai a kokwanci gaba amma ba za a dawo ba na'am فقال بعضهم لو ترك الجهر عاملا فقيل يستغفر الله تعالى ولا شيء عليه وقيل تفضل صلاته لأن هذا من التهاون بالسنن كما يتهاون بالفريضة قال بعضهم شاشة daga cikin malaman suka ce law taraka al-jahra da a ce mai sallah zai bar bayyana karatu a gurin da yake sunna ne ya bayyana karatu amidan da gangam ya sani sarai magarba ce za a yi kawai da gangam da aka yi kabbara ya ƙi yin karatu limami ne kawai ki bayyana karatu ya karatun shi a asirce uskawa sai ji kuka yi an ce allahu akbar amin kuma a matsayin ku na mamu kuna ganin shekul islam ne naku watakila wani umarni ne ya zo daga sama yana cikin karatu ne ya ga wani umarni daga sama ya ce to yau bari a ɗabbaka shi da gangan bayan an sallame kuka mishi tambaya ce da gangan na bari kawai saboda sunna ce don ku gane cewa sunna ce faƙila ya sagasurullah ta'ala aka ce wato waɗansu daga cikin malamai suka ce kai ya aikata laifi mai girma ya sagasurullah ta'ala yana neman gafarar ubangiji maɗaukacin sarki kan wannan laifi mai girma da ya aikata amma wala shi alaihi babu komai a kan shi na abin da ya shafi sujada kabli ko sujada ba'ada da zai idan ya bayyana karatu a gurin da ake asircewa kaga yanzu sujada ba'ada ta kama shi idan ya asirce karatu a gurin da ake bayyanawa sujada kabli ta kama shi to in suka ce babu komai akan shi kawai da istighfari zai ya aikata laifi mai girma zai roki Allah Allah ya gafarta mishi amma sujada kabli ko sujada ba'adi ba za ta gyara mishi ba wannan aikin da ya aikata wala shi alaihi babu komai akan shi wakila aka ce tabtulu salatu waɗansu daga cikin malamai suka ce sallar shi ta ɓaci abin da ya aikata ɗin nan da gangan ko ya janyo mai sallar shi ta ɓaci li'anna hadha min at-tahawuni bis-sunan wato li'anna hadha saboda wannan abin da ya aikata na bayyana karatu da gangan a gurin da ake asircewa ko asircewa karatu da gangan a gurin da ake bayyanawa min at-tahawuni bis-sunan yana daga cikin wulaƙantarwa da sunnoni wato yana daga cikin wulaƙantarwa da sunna saboda sunna ne asircewa karatu a gurin da ya dace a asirce shi bayyana karatu a gurin da ya dace a bayyana shi to sai zamanto ya ce baya bi kenan ya wulaƙantar da wannan doka ya keta wannan doka to tunda ya keta wannan doka abin da ya kamata a mun shi ma ya zamanto hukuncin da zai doka ya zamanto mai tsanani ne kamar yadda ya keta doka da gangan to ya zamanto hukuncin da za a mai ya zamanto ya fi tsanani saboda hukunci wanda zai keta doka akan kuskure ko kuma akan rafkanwa kama ya ta hawon bilfariba kamar yadda idan aka kyale shi gaba gaba farillar ma wani lokacin sai ya wulakantar da ita don haka sai a dora mai doka tun daga yanzu a ja mai birki a taka mai birki a ce mai sallar shi ta bace sai ya sake wata na'am
الخامسة كل تكبيرة سنة ما عدا تكبيرة الإحرام
alhamisa sunna ta biyar daga cikin sunnoni na sallah kullu takbiratin sunnatun kowace kabbara daga cikin kabarbari na sallah dukkaninsu ga baki ɗayansu sunnatun sunna ce ga guda ɗaya dukkan kabarbari tun daga kabbarar da za ka tafi ruku daga raka ta farko har zuwa kabbarar da za ka ɗago daga sujada ta ƙarshe a zaman tahiya da za ka yi na ƙarshe har zuwa wannan kabbarar dukkaninsu suna ce guda ɗaya wannan shi ne ra'ayin malam kenan jami'u takbir sunnatun wahida dukkan kabarbari ga baki ɗayansu suna ce guda ɗaya tal to amma daga cikin malaman malikiya akwai wanda suke ganin cewa kullu takbiratin sunnatun mustaqilla kowace kabbara daga cikin kabarbari na sallah idan ka cire takbiratul ihram kowace kabbara sunna ce wanda take mai cin gashin kanta ita karan kanta sunna ce idan kabar kabar bari biyu kabar sunna to amma akwai malaman da suke ganin ko kabbara biyar zaka bari in kana in zaka yi sallah mai raka hudu wanda ya fi adadin kabbara biyar abin da yake cikin ta to wannan baka bar sunna ɗaya ba ma sai in ka bar su dukkan su ne suke matsayin ka bar sunna guda ɗaya mun gane da kyau ma ada takbiratul ihrami banda kabbarar harama kabbarar harama ita wannan rukuni ce daga cikin rukunai na sallah kama salafa zikruha kamar yadda ambatanta ya shude a babe wanda yake kafin wannan a fasalin da yake kafin wannan na'am السادسة إلى التاسعة الجلوس الأول فيما فيه جلوسان وتشهد الأول والثاني باللفظ الوارد فيه
السادسة إلى التاسعة wato sunna ta shida zuwa sunna ta tara aljulusul awwal zaman tahiya na farko fi ma fihi julusani wato cikin sallar da ya zamanto tana da kai zama biyu sallar da take da raka'a hudu ko sallar da take da raka'a uku to zaman tahiya na farko wannan sunna ne a malikiya wannan shine na shida kenan wa tashahhudul awwal sannan kuma sunna ta bakwai shine da tahiya ta farko karatun tahiya na farko dukkanin shi tun daga farko har sa wannan sunna ne babu farilla a cikinsa sunna ta takwas wasani da kuma karatun tahiya na biyu shi ma wannan sunna ne wato mutum ya yi shi sannan kuma sunna ta tara shine bil lafzil warid fihi wato mutum ya yi amfani wajen karatunsa na tafiya na tahiya ya yi shi da lafazin da ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo shi daga bakin umar ɗan khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi na'am wa huwa tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu as-salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa to shi lafazin da ya zo shi daga umar ɗan khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi shine at-tahiyyatu lillahi wato daɗa ɗan gaisuwa da kalmomi waɗanda suke masu bayar da girma lafuza waɗanda suke nuni akan girmama mutum su tabbata lillahi ga Allah wato idan aka ce a tahiyyatu wato gaisuwoyi saboda gaisuwa ta ban girma daga wane zuwa ga wane ta sha bambam yanda idan ka shiga wajen sarki zaka gaishe da shi wani zai ce ranka ya daɗe wani zai ce Allah ƙara ma nasara wani zai ce kaza wani zai ce kaza to waɗannan dukkanin su gaisuwoyi ne sannan kuma daga urfi na ƴan wancan garin ya sha bambam daga urfi na wancan garin ƴan wancan garin kalmomin da za su yi amfani da su wajen girmama shugaba wajen girmama babba ya sha bambam da kalmomin da ƴan wancan garin za su yi amfani da su to sai ya zamanto an yi jam'i at-tahiyyatu lillahi wato daɗaɗen gaisuwoyi sun tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala azzakiyatu lillahi sannan kuma daɗaɗen ayyuka waɗanda suke masu daɗuwa ayyuka na gargaru waɗanda suke masu tsarkaka masu daɗuwa sun tabbata lillahi ga ubangiji subhanahu wa ta'ala الطيبات الصلوات لله الطيبات لله sannan kuma maganganu waɗanda suke kyawawa irin al'adkar alkalimu tsayif wato kalmomi waɗanda suke masu daɗi wanda bawa yake faɗarsu karatun alƙur'ani ne la ilaha illallahu ce subhanallahi wa bihamdihi ce subhanallahi al'azim subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar ne dukkaninsu waɗannan sun tabbata lillahi ga ubangiji subhanahu wa ta'ala as-salawatu lillahi sannan kuma hakanan salloli wanda bayi suke aikatawa sallah ta farilla ta lokaci biyar da kuma salloli na nafilfili dukkaninsu ana yin su ne lillahi saboda ubangiji tabaraka wa ta'ala shi kadai assalamu alaika aminci ya ƙara tabbata a gare ka ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi mai girman daraja wa rahmatullahi da kuma kyautatawar ubangiji subhanahu wa ta'ala wa barakatuhu da kuma alkhairai na ubangiji waɗanda suke linkin balinki assalamu alaina amincin Allah ya tabbata a gare mu mu waɗanda muke sallah tare a cikin wannan masallaci guda ɗaya wa ala ibadillahi salihina sannan kuma amincin Allah ya tabbata akan bayin Allah waɗanda suke managarta a duk inda suke cikin mutane suke ko cikin aljannu ko cikin mala'ikai ko cikin sauran dabbobi ashhadu an la ilaha illallah ina tabbatarwa ba wani abun bautawa bisa ga cancanta sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ubangiji tabaraka wa ta'ala baya da abokin tarayya ko a sama ko a ƙasa cikin mutane ko a aljannu ko a mala'ikai ko sauran dabbobi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina tabbatarwa haƙiƙa annabi muhammad farin jakada ne na Allah bawa ne na Allah sannan kuma jakada ne na Allah na'am al'ashiratu الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد العاشرة سنة تقوم تتف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم wato yin salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama fi tashahhudil akhir wato a zaman tahiya na ƙarshe bayan mutum ya gama karatun tahiya to yi salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a tahiya ta ƙarshe wannan shi ma sunna ne wahiya to lafazin da ya zo a cikin tahiya a cikin salati ga ma'aiki wato yana da yawa wannan ɗaya daga cikin sunna Allahumma salli ala Muhammadin ya Ubangiji ka yi salati ga ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama. To, salatin Allah ga manzon shi ko ga bawansa shi ne zana'uhu Alaihi filmala'il a'ala. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi kirari ga wannan bawan nasa a cikin jama'a wanda suke maɗaukaka na wajensa jama'ar mala'ikai, kamar yadda Abu da Aliya al-Riyahi, wato cikin littafin tafsiri na al-Imamul Bukhari, wato al'imamu bukhari ya kawo wannan asar ɗin cikin kitabun tafsir ƙarƙashin tafsirin ya inna Allah wa mala'ikatahu yi sallu na alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa ala ali muhammadin ya ubangiji ka yi salati ga fami ɗin annabin muhammadu alaye na annabin muhammad kama sallaita ala ibrahim wato kamar yadda ka yi salati ga bawanka annabinka badaɗinka jakadan Allah annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahima sannan kuma kamar yadda kai aminci kamar yadda kai tsira kai salati ga bawanka annabi Ibrahim da kuma alayen gidansa mubarak ala Muhammadin ya ubangiji ka ƙara sanya albarka akan annabi Muhammad wa ala ali Muhammadin da kuma alayen annabi Muhammad kama barakta ala Ibrahima kamar yadda ka sanya albarka ga annabi ibrahim wa ala ali ibrahima da kuma alayen annabi ibrahim fil alamina a cikin talikan zamaninsu innaka hamidun majid haƙiƙa kai ubangiji abin yabo ne cikin ayyukanka ga baki ɗaya sannan kuma kai ɗin mai girma ne na'am الحادية عشرة قول سميع الله لمن حمده للإمام والفذ alhadiyata ashara sunna ta goma sha ɗaya cikin sunnoni na sallah qawlu sami Allahu liman hamida fadar sami Allahu liman hamidahu lil imami wal fazi wato sami Allahu liman hamidahu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amsa wa dukkan wanda ya yabe shi lil imami ga limami yace sami Allahu liman hamida lokacin da zai dago daga ruku'u walfazi da kuma wanda zai dago daga ruku'u mutum wanda yake sallah shi kadai shi ma sunna ne yace sami Allahu liman hamidahu amma wani akwai sabani akai mai littafin wato askari a Sheikh Abdulrahman ibn Muhammad al-Maliki al-Baghdadi wato ya kawo wannan sabanin waɗansu suna ganin mustahabi ne waɗansu suna ganin sunna ne na'am الثانية عشرة والثالثة عشرة الرد على الإمام والرد على من على يساره الثانية عشرة والثالثة عشرة سنة تقوم شابيو لتشاؤكو شين الرد على الإمام ما يرد سلم على الإمام والرد على من على يساره لقوم ما يرد سلم على ونديك حقم دم حقم دم مام ونديك سلا أتكين صفو نعم الرابعة عشرة الجهر بتسليمة التحليل فقط sunna ta goma sha hudu aljaharu bayyana karatu bi ta- bayyana sallama bayyanawa bi taslimati tahlil wato da sallama ta fita daga sallah faqad ita kadai banda sallamar da mutum zai yi ta mayar da sallama ga limami da kuma sallamar da zai yi a bangaren shi na hagu na'am الخامسة عشرة الإنسات للإمام فيما يجهر فيه alkhamisata ashara sunna ta goma sha biyar al'insatu yin kawaici mutum ya yi shiru lil imami saboda sauraron karatun limami fi ma ya jaharu fihi a raka'ar da limami yake bayyana karatu a ciki a gurin da limami yake bayyana karatu to ko da baka jin sa to ka yi shiru kada ka dinga hayaniya wannan shi ma sunna ne السادسة عشرة السترة للإمام والفذ السادسة عشرة سنة تقوم شاشدة السترة كف سترة للإمام كالإمام والفذ دكوم من صلى شيكدي ويأثم الماء بين يدي المصلي إذا كان له مندوحة شيكنا to amma fa lissafa sutura daga cewa tana ɗaya daga cikin sunnoni na sallah ya ce fa'adduha minas sunan inna ma huwa ala zahirin mudawwana ko fa'addaha minas sunan wato mai littafin iziya ya lissafa sutura tana ɗaya daga cikin sunnoni na sallah to lissafa ta da ya akan sunnoni na sallah inna ma huwa ala zahirin mudawwana sani dai kaɗai ya tafi ne akan zahirin almudawwana tulkubra abin da yake sani a cikin abin da yake wato rubuce cikin littafin almudawwana tulkubra wa'atamada jam'un annaha mustahabbatun wato kunzumi na malamai kaso mafi tsoka cikin malaman malikiya sun tafi akan cewa sutura mustahabbi ce wa huwa al-mu'tamad wannan kuma shine magana wanda take abin dogara akan ta a malikiya ga limami ga mai sallah shi kadai wa ya samul maru bayna yadayil musalli mai wucewa ta gaban mai sallah yana ɗaukar laifi idza kana lahu manduhatun idan ya zamanto yana da kwayyalwa ta wucewa ta bayan mai sallah sai ya guje ta gaban shi to yana ɗaukar laifi mai girma na'am السابعة عشرة الزائد على ما يسمع السلام من الجلوس ما يسمع السلام من الجلوس yawa athani الثاني الثاد السادسة السابعة عشرة الزائد على ما يسع السلام من الجلوس الثاني wato sunna ta goma sha bakwai ta kusa da ƙarshe shine azza'idu abin da yake da duwa alama ya sa'u salama akan abin da zai yalwaci sallama iya gurin da yake da za a yi sallama daga zama na biyu shine farilla amma abin da ya radu akan wannan tun daga zaman da mutum zai yi na tahiya ya karanta tahiya da zaman da zai yi na salatin annabi wannan dukkaninsu shun- sunna ne dukkaninsu sunna ne minar julusi tsani daga zaman tahiya na biyu na'am الثامنة عشرة الزائد على مقدار الطمأنينة
الثامنة عشرة wato sunna ta goma sha takwas ta ƙarshe azza'idu abin da yake daɗuwa alami gidari ɗumanina a bisa gurgudan nutsuwa abin da ya karu akan gurgurdan nutsuwa wannan shi ma sunna ne saboda nutsuwa mun lissafa ta cikin rukuni daga cikin rukunne na sallah a karatu wanda ya gabata to abin da ya karu akan ta wannan sunna ne bayan mutum ya nutsu ya dan jima kaɗan wannan sunna ne ba wajibi ba ne wa bi hadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik